wanda ala da labar da ya kama duk da dabar za mu kai da zuwa da ya kuma za mu dace ba farkon wato kitabul hajji kitabul hajji a wannan rana ta laraba ashirin da ɗaya ga watan sa'ada idan ban manta ba kamar haka ashirin da ɗaya ne ko yawwa wanda ya ne da ashirin da hudu da ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da sha tara miladiya za mu tashi darasi na hamsin da tara muna rabuwa wajen da mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ba mu ikon aiki da abin da za mu sai Allah ya sa muka yi tafiɓut muka yi zo kan gaba ba don sati biyu baya ba ma ruwa ya hada karatu to dama shine farkon babin da za mu fara biyawa kitabul hajji kuma a daidai lokutan da ake gabatar da aikin haji domin annabi alaihi salatu wasalam ya gaya mana watannin aikin haji watanni ne guda uku a daidai shawwal zulqa'ada da kwana goma na farko na zulhijja to mun zo kan gaba inda wani yake kitabul haji littafin da zai magana akan haji rukuni ɗaya daga cikin rukunai guda biyar da Allah madaukakin sarki ya wajabtawa kowane musulmi mai iko mali yake fadlul hajji wal umra bayan kuma mun ji wannan da yake za a magana akan falalar hajji da umara ana abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala an karbo daga abu hurairah Allah ya dauke sarki ya kara masa yadda yace lallai annabi tsira da mun Allah tabbata gare shi yace al-umratu ila al-umra yin umara zuwa wata umara kafaratun lima bainahuma suna kankare zubin zunubin da ke tsakanin idan da mutum zai yi umara a wato a watan misali a watan rajab sai kuma ya zo ya yi a rabi'in nisani to tsakankanin wannan watannin Allah madaukakin sarki zai kankare masa zunubansa tsakanin umara zuwa umara kaga tun daga nan mun fara gane hoton cewa shi umara ba sau ɗaya ake yin ta ba domin an gaya ba tsakanin umara zuwa wata umarar ana kankare zunubai shine kafaratul lima bainahuma ana kankare zunuban da ke tsakanin wannan umarar da wannan ashe inda mutum bi umarar a wannan shekarar bai kuma wace wata shekara to shi ma kafaratul lima bainahuma din ne har yau abin da ake magana a kai kenan wal hajj al mabrur kubutaccen aikin hajji kuwa shine al mabrur lafiyayyen aikin hajji wanda ba shi da ciwo laysa lahu jazaa'un illa al janna ba wani sakamako da Allah yake wayarwa ga wanda ya aikin hajji lafiyayye sai aljanna shi kuma ya ake samu aikin hajji lafiyayye za mu ja cikin karatu cikin ma wasu gabobin amma ko shakka babu a lafiyayyen aikin hajji abin da ake so a fara zuciyar mutum ta fara hararowa shi ne aikin hajjin da ya da kudin halal ba kudin gwamnati ba ne ba kudin kwace ba ne ba kudin kaza ba ba kudin kaza ba to shi ne alhajjin maguro lafiyayyen aikin hajji kuma sani to saboda haka ba shi da wani sakamako in ba aljanna ba abin nufi inda mutum zai dawo daga aikin hajji ko ya je aikin hajjin bayan ya gama a dauransa to abin da zai hana shi shiga aljanna kawai a tashi kiyama domin ba shi da wani laifi da Allah zai tuhume shi ne duk Allah ya yage masa gaba daya to shine laysa lahu jaza'u ko laysa lahu jaza'un illa aljanna ba shi da wani sakamako in ba aljanna ba wa ali bin mas'ud radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala an karbo daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda lalle annabi kira da miki Allah tabbata a gare shi ya ce tabi'u bayna al-hajj wal umra ku bibi tsakanin hajji da umara bayan ka ji Allah ya hore ba kai aikin hajji don ke kuma hore ba ko ba umara shine tabi'u bayna al-hajj wal umra me yasa fa innahuma yanfiyani dhunuba domin wato suna tsarar da shine yanfiyani suna tsarar da suna kore suna kore zunubai kaga annabi ai korewa ke to suna karar da zunubai kamar kalmar kullu man alaiha fan ko wa yabqa wajhu rabbika bil jalali wal ikram saboda haka suna karar da zunubai su aikin hajji da umara ya tattara zunubai ba su yawa amma da ya je aikin hajji sai a karar da su gaba ɗaya su kuma wal faqra bayan wannan da talauci kayan kuɗi za za ku ta bawa da masu kuɗi ba za su daina zuwa maka ba Allah eh abin da ya fi sauki kawai ka gaya musu cewa su taimaka wa mutane amma duk wanda ya je aikin hajji da umara ya gano fa'idan da ya samu ba wani wa'azi da za ka yi maka ce kare je wallahi ba zai wallahi sai ya je domin yan ziyara junuba wal faqa aikin hajji ba kuɗi yake karawa wai kuma ko nawa za a bai da shi inda za a bai da aikin hajji ya koma miliyan biyar in ka gaba ka je wato dama wato baka da kuɗin ne amma wallahi sai an je in miliyan goma za a bai da shi sai an je aikin hajji akwai wani hadisi da nake yawan ji ana faɗa ni dai ba cewa ne babu ba amma ban sani ba ana ta yawan cewa ko musamman mata haka yi suna yin cewa dama annabi ya ce ku je aikin hajji kafin a hana ku ko ko ta jin biyu da ya wuce na zo ta wala ta faɗi wannan hadisi ta ce da ba annabi ya ce ku je aiki hajji an ce ku je aiki hajji ta ko ba kaza sai da ba annabi ya ce ku je aiki hajji kafin a haram a yakin hajji ba za a hana mutane ko ko kiyawa za ta tashi ka har kiyawa ta tashi da yaji yaki ba za a daina zuwa ba Allah ba za a daina ba to saboda haka yan biyanin zunuba wal faqara suna karar da zunubai da kuma talauci idan mutum ya je aikin hajjin Allah ya je ya yi lafiyayya to za ga idan wani aikin hajjin ya zagayo da yanzu Allah za ga yana cikin rubar addini haka idan ya gobara ba shi za ga an ce ma ibn umar ya yi aikin hajji sau 60 ya yi umara sau dubu a rayuwarsa haka za ka rika ɗauko magabata kai ta gani kai ba a cikin iyayenka da kakanni zai ga wani ya je umara sau talatin arba'in sannan ya aikin hajji sau goma to in dai mutum ya yi lafiyayye Allah baya sa ke baya zama matalauci baki wanda zai tsasa yadda zai Allah baya barin mutum haka to sai yake cewa bayan wannan kuma kama yin filkiru kamatar hadid aikin hajji da uwara suna kankare zunubi suna karar da su tafiyar da su kamar yadda wato ziga zigi yake tafiyar da ƙasa ta jikin karfe shine kamatar hadid duk da jin da yake tsaka kenan duk da jin da yake jikin karfe kamar yadda in ka sa a wuta za a ganka ta jiki dole da an buga ba ba sai ka kankare ba za ka gaba ɗaya wannan rod din yana zubewa to haka wato aikin hajji da umara suke zuwa da zubi karkaɗe su suke kamar yadda gujiya take bushewa idan aka yi iska ci wato ganyen ya ta zubowa haka aikin hajji da umara suke ta biyar da zubi sannan sai annabi alaihi salatu wasalam yake wa zahab wal fidda da zinare da azurfa kaga su ma in suka yi da shi ai wuta ake samu kuma da an zara ga yana kelli gaba ɗaya wani da ya wuta daga jikinsa to haka kwatankwacin wannan haka ake kawar da wato zunubin wanda ya aikin hajji da umara shi da bawan Allah albashinka ya kai dubu ɗari da goma dubu ɗari da ishirin a federal ko a state government kai adadin gata ka tafi maka Allah ba ba za ka fadi ba sai ka je ka dawo za ka ga buɗi yana zuwa ta min haitu la ta hakace domin za ka tara kuɗi ka sai mota ko sai tara miliyan biyu da dubu ɗari uku da dubu ɗari biyar ya sai mota to ba laifi ba ne tara kuɗi kuma ya tafiya ya yi domin za mu zo wata gaba ma da za a ce ya zama dole albashin ka ya kai dubu ɗari an ka tara kuɗi ka sai to wajibi ne ka tara kuɗi ka ka taɓa aikin haji domin kai yanzu kana cikin mutanen da aikin haji ya zama dole a kan domin ka yi adashin gata ka je mota to sai ka tafi maka kuma domin kuɗin maka ne bai kuɗin motar ka ba illa iyaka sai dai in ba za ka iya cika wasu ka'idodi da za a faɗa ba kamar yadda za mu biya nan gaba walaita li hajjatin mabruratin sawabu ba wani lada da ake bawa lafiyayyen aikin hajji da aka yi wato da kudin halal ba wani lada da Allah yake bayarwa illa jannata in ba aljanna ba saboda haka sakamakon aikin hajji lafiyayyen shine ne aljanna to sai kuma wannan kuma hadisin jiwa da muka biya hadisi ne da ya ya inganta kamar da ibnu majah ya fitar da shi imamu tirmidhi da imamu nasa'i duk sun fitar a cikin littafin wa nabi hurairah radiyallahu anhu qala an karbo daga abu hurairah Allah ya kara masa yadda yake sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul na ji annabi alaihi salatu wa sallam yana cewa man hajja lillahi duk wanda ya aikin hajji dan Allah lillahi azza wa jalla yayi ne ba dan wai gasa ba domin akwai guraren da in aka je za ga tambayar juna ake ina da juwa da haɗe zuba ya faɗa kwata kan a gaban daru tobi nan yan bindi mutum da yasa kawai ya je yasa shadda je zuna da wasu abubuwa wurare ne da ma in kana neman duk wani alaji in ka je gurin za ka gani kawai sai a zauna wurin cikin faɗa da duma ko a samu ajiyar da duma yi a cikin faɗa ta kawai a zauna a cikin hira a gaban daru sauri kawai tambaya a cewa ina wane ai ba raba biyu gobe ya fada kwata ana yi ana shekewa da dariya daru sauri ba harami ne harami ne wanda daga nan ma duk manyan masu kuɗi za ka idan mutum ya zaura a wannan gurin in yana da hali musamman da azumi za ka idan yana da hali in ya kama wannan gurin duk kwana ɗaya miliyan ɗaya ake fa kwana saboda a cikin ɗakin kamar kai zalla a harami kai zalla kaga mutum yana da hali aiki faduwa illa ina ga dai zan samu ni duk halin kankana zan ka more ai gwara ka ji cikin ka'aba ka yi abubuwan da ya kamata to amma can benin matsayi ne da ba sai ka isa zau da haka to sai a zo a zauna a nan kawai a rika tambayar juna ina wani a ina a wallahi bai zo wannan shekara sai a jike dariya a tafa a ya faɗa fitawa ya gaya masa kaza kaza to kaga daga nan aikin hajjin mutum ya tabu ba dan Allah kake yi ba dan a ce kaji ne laisa lillah domin annabi ya ce lillahi man hajja lillahi azza wajal wanda ya aikin hajji dan Allah ba dan a ce yayi ba ba dan a zo a yi wasu goyi ba cewa shi kenan sun fada kwata to shine annabi alaihi salatu wasallam ya ce sannan da inda balam yarfut sannan ba ba ta babu wasa domin babban illoli biyu da ake samu a harami illoli manya guda biyu shine sata gobe banda kalmomi dawa da zaka ji wasu suna faɗa za ga mutanen mutum mutum yana faɗa kalma kamar ba a harami yake ba ta bata domin akwai waɗanda ta karu akwai wanda su burin kawai aikin hajji ya zo ko umara ta azumi da ake jika a cika da yawa kawai su rika tambaye junan su cewa mutum da wake kaba da aikin hajji wani malamin ya taba gaya mana yace ya taba jin wata tana tambayar wata wata bahaushiya cewa mutum da wake kaba da aikin hajji so za su shiga ta rashin mutunci kawai su su rika saboda akwai wanda aikin su kenan yan Najeriya da yan Misira da ire-iren su wanda za ka su aiki biyu za su ta da yankin aljihu da goge in mace ta zo a rika goge a bayan ta tunda a cikin gurin a haram ya ba da mace ba da miji in ce mutuzu ya ce mutuzu sai ga wani ya goya ka sai ka ga wata a bayan ka ba kamata ka goya ta tana bayan ka ba ta tafiya a ƙasa ko kai turmutuzu ya turmutuzu ka za a bayan wata kake ai mutum yana so ya ga hoton alkiyama zalla to ya yake hajji ko umara in fi shi ne ta'abi zalla hoton alkiyama za a nuna masa Allah duk wata abubuwa da Allah ya ce maka taron tashin alkiyama to a nan gurin domin idan an tawo musamman za a yi wannan umara gaba ɗaya ko wata rara yi kuma rana alkiyama haka annabi ya gaya mana ko zarara sannan mata da maza ne a kudan ka dago kai sai ka dauka gaba ɗaya gaba ɗaya babu wani bakin mutum sai farayi kawai alhali akwai bakaken ga sunan amma sai ka dauka ba kuɗi ko daya sannan nan ba irin mutumin da ba za ka gani ba sannan wani lokacin ma zai ga wani ka dauka wallahi wani yayin ka ne da kabaro a gida kamar su ɗaya kama Allah ga tsara amma kuma ko hausa ba ya yi ko zo kake ka bai sani ba maybe mutumin Canada ne ko mutumin Indonesia ko abin da ya kama da wannan shi ne wani za su da aka ji wani ya ce ya ga wallahi ya ga mala'iku to da in kana magana tsawo idan kuna tafiya kawai zai ga wani iya sai ka kai da sai wuta ka dama da zaka ga rubuta kuna da kuma guri ne kuna dawa da idan kana magana kai ka kowa gadan ta kana tafiya ya ga wani ayya gwiwarka shi za su ke zuwa sai wallahi wallahi su hoto ne na alkiyama ka tunda hoton alkiyama ne bai kamata bai kamata mutum ya yi ba ya tsirta wani abu guri ne da in kana nan yanzu a Najeriya a gandun albasa Kano da gandun albasa kai burin kawai za ka maka kai sabo sai Allah ya kora wa man yurid fihi bi ilhadi bi zulmi sai Allah ya tsiro zikuhu min azabin alim amma wallahi haka za ka an kamo wani gaba ɗaya wannan sai ya jike ne wata goji ko ka ga an kamo wani gaba ɗaya yana yana yayin da wani aljihu aikin su kenan za su zau kawai da abu wanda wani wani rabin na yana magana sai yana cewa ka ga wannan mamaki yi yi zo da ya san a Najeriya a Kano haushakin barawo yake haushakin ba ba wai san ya zani ba wani rabin ne yake wallahi ya zani yake abin da yake yi kawai zai digo mutum uku hudu ɗan tare kawai zai biya mutu da an je za ta biya shi kudin sa su ake bijiran sun je biyo mutane yanka aljihu kafin a tsawon wani lokaci za su biya ki kudin su dawa da riba dubu ɗari biyu ya musu gaba ɗaya da visa da kaza to za su waye dubu ɗari biyar kuma wallahi za su kamu Allah ya sauke to saboda haka wannan shi ne to annabi alaihi salatu wasallam ya ce ba ba da to zaka ji wasu suna faɗa kalmomi na rashin mutunci akwai wuraren hotel din da in ka kama da ba ka san gurin yan lalaye ka kama duk da alin zan wuraren da ana faɗa wato za ka kawai guri ne wanda akwai ɗaya daga cikin wuraren wallahi da azumi ne da mai gurin ya sauko ya kashe wani gaba ɗaya ya kashe shi saboda mutanen mu ne hausa da yan siyasa da yan jaraba suke zuwa kawai su zauna za ga an taɓa ta hajjiri da umara ba sa zuwa an da da sarawi su ba sa zuwa za a zauna kawai a ta fama za ka ga ka hango da ta zo ɗauka za ka a kaban gari take Allah sun sa kaya ɗaba mu kawai suna kewayawa saboda me hoton su ne za ba ba ba ne ba to akwai guraren da in mutum ya je wannan gurin shikenan ya san da ba da gogo rago ne ya san yawo ya ji yawon bude ido sannan akwai waɗanda na gautu a ni a fahimta da nake gautuwa kawai hutu suke zuwa sun zai tafi hutu ne don ya huta ba don ya ibada ba da akwai wanda nake da kunne na yana faɗa yana gayawa yana gaya wani yana cewa a lita an hau lita ina jin da yana cewa ai kira wasu da harami yau kwana bakwai to ka je maka baka ji harami ba ya faru lo sallah bai idan kai raka'a biyu a haka maka raka'a biyu je take da sallah raka'a dubu dari a masallacin ko ina a garin da masal har masallacin Abuja idan ka je kai sallah a nan sai kai dubu dari za ka samu wata raka'a biyu idan ka je haramin madina sai sallah sai ka yi raka'a dubu za ka kamo wanda ne raka'a biyu idan ka dawo baitul maqdis sai ka yi raka'a ɗari biyar to dan me yasa mutum zai zauna a gida me yasa shi za abin da nake faɗa lallai kam ya kamata wanda zai je aikin hajji ko umara lallai kam ya kamata ya samu orientation kar ka tafi da tsakani da Allah dan mutum ya tafi da ka to abin da ya ga ana yi zai shi za karatun zai mana amfani za ka gane zai ma amfani daga lokacin da lokacin ka yi za ka tafi kawai maimaitawa karkadewa za a tuno ma wasu abubuwan da an je kawai bambancin ka da wanda ya je shi ne kai baka san guraren ba amma da an ce faro dawa bi ta guri da aka ce a ba ta ma ke fara ba domin kana da ilimi ya ta guri ka za ki fara ina ne gurin idan Allah ya sa kana iya karatun larabci ma za a yi larabci dan ɗalibta tana taimakawa mutum a maka don hatta bata za ka samu sauƙin bata domin za ka sanar ganin da ga aro an rubuta a ilal maɗaf ilal mas'a ila kaza shi ke nan in ma ka mata ne ka je ka samu ta karu ka yi ko ɗan dangane ka mata larabci ko kwaɓawa ka yi in dai gane zai ma da larabci cewa yi nan wuri kaza kai kaza kaza saboda ko shakka babu babu wani aikin addini da mutum zai yi da ka ya ji daɗin sa da yake ji gardin sa shi kan akan kansa Allah babu zuwa makaranta yana taimakawa mutum ya samu sauki a abubuwa da yawa in ko ba haka ba mutum zai ta zuwa ya ta zuwa ya ta zuwa sai ya ga wani lokacin ma da ya je hajijiya ya to saboda haka kaga babu batsa banda wanda za ta je wannan ɗakin da ya kama to akwai wuraren da zai je kuma ya kama kawai don ya yi fasikan Allah ya sauya wannan da su sannan ba fasikanci mai alfisku shine alkhuruju an da'a duk abin da Allah yake so kamata yayi har kaje kamar maka ka dawo kai ka iya lissafawa ka rika wa kanka hakimu a kusa ku saboda an fito hakim ka rika lissafa cewa kai bayo gaba ɗaya in dai kana da ne ba kai wani zulubi ba haka ya kamata kana da ne dama maganar wani ya daga saka jiyo ko kula kowa karkai zuwa ke ka zama mai haƙurin gaske da kawai wani zai taka ka ko wani ya kyare ka a cikin farare zai kyare ka saukin da ne kawai ya yara larabci ya ji kana dan ji zuri daga ba kafa amma baki ne kai wani ka zo ka hada da wuri ji zai ture ka ba karka gogawa baki to ka mutum bai da hakuri zai kike da fada ya ta fada da hujjar to saboda haka nan lai yana da ne shi abin da ya kamata mu kiyaye shine ba fasikanci a aikin hajji mabrur sai ya zanto babu fita daga yi wa Allah da'a ba fita daga yi wa Allah da'a sannan kuma ba ba ba dan za ka ji wani yana cewa kai gaskiya matan mu na ji wani yana cewa wallahi matan mu rakiya kawai muka zo saboda ya kalli fararen mata wai kalli kalli ba fararen mata a nan wai na wai na mu kawai rakiya ta kai hatta ba ba ta ba ciki duk yan rakiya ne to kaga an ga mata ba nan kallon mata gaje a wanka da su to shi da Allah ya gaya ba annabi ya faɗa cewa ayyance ma Allah ya faɗa a cikin bakara alhajju ashhurun ma'lumat faman farada fihi alhajj fajr fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj wannan abubuwa uku ana yin su wallahi sun fi yawa sai mutum ya kai rijiya nesa ba farfasa shine ba ta karka take wata kalma da ruba ruwanka wala buduka babu fita daga yi wa Allah da'a wala jidala babu ya halatta kai da'awa an zuwa da yi wani abin da wato a askar suke yi ga zuwa cikin sai haramun mutum ya zo wai hijir isma'il ba sai wani ya je rungume yana shafa a jikinsa to kai ma halatta ka san cewa ba ce ka gaya wani kace har na haram za mu biya a cikin nan zai zo gaya mar hadda al'amur bil ma'ruf ya shafi mai aikin hajji ko umara cewa ka gaya ba wannan ba a taba shi ba kyau saboda wani zai ji rungume ya jiwa Ismail yana kuka yana gogawa a jikin ka kowa ya saki oho kai ma an baka wasa ba ka abiya riba ka buka sha kiɗa kana zuwa za ka rungume ji da haka ake yi za ka yuyu wallahi abubuwan da malaman mu suke yawan faɗa za ka gani practical cewa za ka kai wasu yuyin jama'a sun tawo suna tun kuɗi jama'a mutum da ya raba da yara Allahumma suna Allahumma idan kai ma abiyar yi wanka ka kai ka sha kiɗa kawai ne ka shiga yuyu kana Allahumma kamar san da ake faɗa ba don wani lokacin za ka ji addu'ar ma ga shi fari da gemun sa mai yawa kaga kamar shekul islam ne a garin sa amma wallahi addu'a ma bai iya ba to yi sa ka tafi duk ibadar da za ka yi ka yi ta alamar kira alamar kira idan ka buɗe kuma wallahi a ranar ke ƙara ganin ba ne yi bane idan gungun da ba Allah ya yi ba hali iyalan ka biyar za su tafi ka biya wanda ya san aikin wallahi ba laifi bane ka biya masu tafi tare yana da fa'ida mutum biyar goma za su tafi a iyalin kana da wannan halin duk ba ciyawa ko kuma kai ba kai za ka yi musu jagoranci ba to in kana da hali ka biya wanda ya san ya ake aikin hajji ko umara tafi tare domin karfi hajjiya su dawo domin wannan gaidan din yana taimakawa kwarai da gaske cewa a ce ma kaza in ka je guri kaza ko ka ga jama'a su ne ba ruwan ka guri kaza za ka mutane sun yi da su suna kaza ba ruwan ka ga gurin da ake kaza shikenan to wannan kenan sai annabi ya ce raja'a ka yawmi waladatu ummu duk wanda ya je wato ya dauki salo na wannan yanayi na aikin hajji zai dawo kamar yayin ran da mahaifiyarsa ta haife shi ran da mahaifiyarka ta haife ka zurbin biya kanka babu inda jariri zai zo yanzu ya koma zuwa ga Allah wuta za a yi a kawai dai wancan hadisin da ya zo za a magana amma abu da ake dan musulmi abu da ake kyauta ta wanda zuwa aljanna kawai zai li'annahu fi kafanati ibrahim alayhi salam to raja'aka yawmi waladatu ummu wa ni bin umar radiyallahu anhu ma wannan hadisin da muka biya yanzu bukari muslim sun rawaite ibnu majah ya rawaite shi imamu nasai tirmidhi duk sun rawaite shi sai dai ji a ruwaya tirmidhi cewa ya gofira lahu ma ta kaddama min zambi a tata ruwaya za a gafarta masa abin da ya gabata na ne zurbansa حديث نقبة وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي يقول الغازي في سبيل الله wanda ya fita yaki don ɗaukar kalmar Allah sannan sai annabi ya ce wal hajju da wanda ya fita al hajji shine yani wato al mukti wanda ya nufa ta aikin haji shine za a ce wato wato me yake kira al hajji ba hauji ko kuma laraba al hajji tarihi ya haɗa ko wannan haka za ta gaya ba kai saboda shi ne sunanka shi ne sunanka su saboda haka wani mu'tamir da wanda ya umara to wa kudin lahi bakin Allah ne Allah ba kuwa a cikin maka za ka ga wurare yana rubutawa doyogo rahman bakin Allah ar-rahman saboda haka ku girmama su za ka ci da kai gaba da girmama ka hajji za a girmama ka bakin ubangiji ko alan wa zalan wa marhaban ya buyi ba rahman daga an rubuta ana wani kamin din cewa ya ku bakin Allah to mun duk wanda yake nan bakon Allah ne kalmar da dadi take wallahi a cewa bakin Allah to da ahu Allah ya kirawo su ne fa ajabu sun amsa ba Allah da ya kira ka amsa to sai ya ce was'aluhu was'aluhu kai sannan sun roki Allah ba adahu ya ba su har kai wata wallahi za ka ga duk abubuwan da ka roko kafin shekara mai zuwa da yadda Allah zai kan suna kiri ki one by one shi ta abin da na faɗa ɗazu ba wani wa'azi da za ka yi masu kuɗi da zai na zuwa maka kai dai ka canza salo simple wallahi ba za su dena ba ah ya je fa bara ya biya miliyan tara ya yi kwana tara a cikin daru gobe kuma kaga ya kuma dawowa miliyan tara ba na miliyan kwana tara kawai kwana kawai ne bambancin sa da ku kawai wurin sa lafiyayyen guri ne kuma harami ne sannan tabiwa ta da yake abinci duk abincin da zai a kawo kala a hukunci kadai kawai ya je zaɓi wanda yake so kaga ya kuma goma kai ka san ya ga da tayi akwai nasarori da ya gani ba abin da za ka gaya ka ce kare ne a ka je gaya wa cewa ya taimaka wa mutane amma ka ce kare je wannan karatun za na da wannan fahimtar da na na na gane cewa kai ba ba mutane ba za su gane wannan fahimtar ba Allah ba za su fahimta ba na'am la haula wala quwwata shekara arba'in da biyu eh na la haula wala quwwata Allahu akbar shikenan sai ga ja international wane mutum ya tafi international Allahumma amin ai guri ne da duk wani masoyin kan ka ji haka an mace ka ba ka ce Allah ya gire ya zo nan Allah maka ai maka ta wuce wata wuri ne da mutum zai je gama kyan wahalar ta amma wallahi kana sako kama ka ajiyi hankalin ka zai koma masabatan jinnan tsaya ga Allah ya kira ta ko masabatan jinnan wahala za a ja ba Allah ya ga wani fa da kyar zai ja wani ma abun sai aka tura ja amma da an dawo hankalin da zai koma ko masabatan linnas ne ke ma'anar da ke ranka ga ya kana zan ma'anar masabatan linnas shine to saboda haka annabi alaihi salatu wasallam ya ce wa ta'aluhu kar ka yi wasa shi za aka ba mu misalan waɗanda mutum ya sha wahala ya ci bakar wahala ya jiki ba zai kuma dawowa ba kuma wallahi ba zai kuma ba Allah ya amsa ko da wasa duk addu'a da za ka yi kai ta addu'a cewa Allah madaukakin sarki ya dare kai wannan gurin kar ka sake wahala ta za ka ja wahala ko an matse ka ka ja da kyar da lokaci ka kai wallahi ba za ku ba zuwa ba kar ka zo ba guri ne da Allah baya rubuta da kalmomin duk kalmar da zaka faɗa ka tantance ta ka kiyaye harjarka da an ba mu misalan waɗanda akwai wanda wani annabi yake gaya wani yake wallahi lokacin ma da isa waziri a daidai wani guri yake cewa ji wani kuma zuwa ba ma da isa waziri yake kai kai ta bargaza kuwa kuma wallahi bai kuma koma ba ba a wasa da wannan gurin guri ne da duk kalma da zaka faɗe ta to ka kiyaye ta to shi ne annabi alaihi salatu wasallam yake wa sa'aluhu fa'adahu sun roki Allah kuma ya ba su akwai ba wannan da kun san shi kuma mataki cewa yanzu ina ji zuwan sa na shaki da kenan maka cewa ya wallahi daga shekarar da yi ta farko da abubuwan da ya roƙa kafin su ba wanda bai gani ba daga cikin roƙon da ya yi ne ya zuwa to daga lokacin har zuwa yanzu shekara shaki da kenan bai ƙara baki ba na gan shi to ba wata Allah ya kai mu ya kara mai da mu wanda suka je kuma Allah ya kuma ya kara mai da wanda ba su je ba Allah ya kai su to sai yake hukumuhuma ne hukuncin hajji da umara ne ya haiku hukuncin wal hajju wajibun ma al umra ka sani aji aikin hajji wajibi ne tare da umara fil wato maratan fil umri sau ɗaya a shekara a rayuwa ne a rayuwa kai idan kai sau ɗaya to ka sauke wajibi sauran da za ka yi dukkan su wato nafila ne optional ne amma ala kulli muslimin akan kowanne musulmi baligin baligi haurin ɗa mutai'an mai iko kaga sharai hudu akilin mai hankali ko sannan haurin kuma ɗa mutai'an mai iko kira dai nawa kenan daya biyu uku hudu biyar musulmi baligi mai hankali da mai iko kira dai biyar ne akan wanda zai yi aikin haji qala Allah ta'ala ga dalili inna awwala baitin saboda Allah ya ce lallai wato farkon dakin da wubi'a lillahi aka sanya wa mutane lallabi bi bakka shine wanda yake a can bakka sunan makka ne wanda yake a makka mubarakan mai albarka wa hudan lil alamin kuma shiriya ne ga dukkan dalikai maka ba shiriya ne sai Allah ya ce bihi ayatu a can maka akwai ayoyi bayyanatin wanda suke bayyananu daga cikin ayoyi da ba ka tambaya za ka ce maqamu ibrahim akwai wajen tsayawa na annabi ibrahim asali wannan maqamu ibrahim da kuke gani asali ba wannan gurin yake ba a jikin ka'aba yake domin ai takawa yake yana ne ko shine wa kawo Ibrahim to da abubuwa suka yiwu ko zaman sai na Usman ne sai ya aka ciro shi aka batso da shi dan gurin wanda yanzu in tabbatar sa ina ga wato bai bi daga nan wajen tsintsiyar lamba zuwa ka iya cewa am kofar makarantar ne ba zai ba ka ba ko alaji tazarar ba zai ba ka ba tazarar wanda za ka gashi dai ga ka'aba amma an baro shi da gurin da yake saboda cinkoso da ake samu a shekarun yanzu ma na za a iya matsar da shi cinkoson saboda har yanzu cinkoso ake har yanzu duk da an mazo din kaga ai so ake idan mutum zai yi sallah bayan ya yi tawafi ya zo ta makamu ibrahim da ka'aba a gabansa amma shi ma zuhima ta janyo da larura ta sa an ce kawai ka koma baya duk inda ka samu guri kai sallah kawai domin kowa ya ce anan zai mutuwa za yi in kowa dan za a ga wasu rigimammu kana so kuma ka yi wannan ya kawai rana ta tashi domin yan tawafi sun rabu za a gabin lokacin da fararen nan ba su biya sa rana ba sai ka zo kai sai za ka iya sallah ga ga makamu ibrahim ga ka'aba ga shi kuma kana fili amma ba haka ba su kansu jami'an tsaro baya za su mai da kai sai ka koma bayan layi ka je san kai sallah nan saboda masu tawafi gurin da za ka yi sallah to tawafi yake to sai a mai da kai can wani bayan wata igiya da suke zawa kai sallah nan babu bai tawafi ba zai shiga ba sannan kuma wato masu sallah ba za su shigo gurin masu tawafi sai ga an samu talibiya saboda haka wannan shine abin da wato malai yake gaya mana yake bihi ayatin bai maqamu ibrahim kai maqamu ibrahim in kaje za ka an lullubi shi tabbacin kale kara ga sawo annabi ibrahim din ababuwan da sun burba a ciki wa man dakhalahu kana amina duk wanda ya shige shi kiwa haraji kana amina ba wai cikin maqamu ibrahim amintacce ne mutum yana zuwa harabi ya ja walillahi ala nadi lalle ya tabbata ga ubangiji madaukakin sarki ya wajabta wa mutane hajjul bait ziyartar ɗakin Allah amma zai ce man tada a ilayhi sabila ga wanda ya samu ikon zuwa ikon tabarkin zuwa ga wannan ɗakin ilayhi ne zuwa ga ɗakin shi ne ɗakin Ka'aba wa man kafara duk wanda ya kawo shi to nan da yake yana mure shi duk wanda yana da kudin zuwa aikin hajji yake zuwa su ana ji mai tsoron ya mutu kafu to ma Allah ya ce wa man kafara duk wanda ya kawo shi zai kawo shi kana da kudi albashin ka ya haura dubu ɗari ni dan na ƙara taɓa ku to kai a daji wallahi al'amuri da za ka je domin ya yi a daji ya je motar bana mamar ba fara kai gaba yawa yawa saboda haka ka tara kuɗi ga gaba yake haji domin ya kama ka ta kama ka sai ka je wato sai ne wa man kafara wanda ya kawo isa ya ba da wannan sharadin sai na umar kana da hali kaki farko farkon wato mulkin sa malamai ta suka idan kana da hali ka mutu a wannan yanayin baka je yake haji ko sallah baya ba abinsa da kai fa inna allaha ghaniyun 'anil 'alamin Allah ba daukin zargi mawadaci ne ga barin talakai har ka dauka Allah kudin ke yi kanka za ka yi wani gaje maka wa ana bi wurin radiyallahu anhu kan hadaba na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa kan Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda yace annabi ya mara hutuba fa qala ya ayyuhan nasi ya ku mutane inna allaha qad farada alaykumul hajja ku sani Allah ya wajabta muku aikin hajji ya wajabta fa hujju ga umaniya du kowa ya tafi aikin hajji fa qala rajulu sai wani mutum ya miki yace a kullu amin ya rasulullah duk kara za mu je fa takata sai annabi ya jiro hatta qala hada ladan har sai da ka ya fada da uku yana cewa duk kara zai ballo mana ruwa a kullu amin duk kara. فقال صلى الله عليه وسلم sai annabi yace law qultu na'am la wajaba da na ce eh wallahi kowa sai ya je ko a kafa ne duk wanda bai je ko ya koma zuwa ga Allah to ya koma bi cika rukunan musulunci ba da kowa wajibi ne sai ya je aikin haji shine law qultu na'am la wajaba da na ce eh to da wajibi ne wala masala adu annabi yace kuma da ba za ku iya ba a mutum miliyan ɗari biyu da wani abu sai a cewa mutum dubu sittin da biyar ne suka tafi saba'in da biyar an tafi da yawa a gaba ɗaya ƙasar to da annabi ya ce yi da shi kenan kuma shi ne ya ayyuhan ladina amanu la tas'alu an ashiya in tubda lakum tasukum wa in tas'alu anha hina yunazzalu alqur'anu tubda lakum to sai yace thumma qala da me yace zaruni ma taraktukum kaga ku kyale mun abin da na bar muku inji annabi alaihi salatu wasalam da abin da na bar muku to kuma mun iyakacin sa ku tsaya a nan fa inna ma halaka man kana qablakum kathratu su'ali don wannan tsaro ka abin ku abin da ya janyo suka halaka yawan tambayoyin su wace irin tambaya tambayar kwakwa domin da bai abdullahi da abbas da bai ka tara ilimi yake bi lisanin sa'ulin wa kalbin aqulin da harshe mai iya tambaya haka ibn abbas yake wa kalbin aqul yake da kokolwa mai rikewa za ka in dai mutum ya iya tambaya to da wahala ko da bai yi da karatu kuma ba za ka ba jahili bane domin duk abubuwan da za su zo duk abin da ya biya wa duhu yana tambaya akai sai ga baya abu akan duhu akan jahili to haka ibnu umar sai na ibnu abbas yake fada cewa da kokolwa ne rike karatu da kuma tambayoyi masu ma'ana shine bi lisanin sauli wa qalbin aqul wa ikhtilafuhum ala anbiya'i abin da ya janyo musu aka halakar da su sabanin su akan annabawansu fa idza amartukum bi amri annabi yace idan na umarce ku da wani al'amari fa atu minhu man tada'atu ku zai ce man iya iya wa ba gurgurin iko ba wani malamin ba alƙali ne yana yawan gaya mana aka zo man tada'atu zai ja iya iya wa domin kace gurgurin iko za ga roki a gurin bahauri iya iya wa shi za wani misali da na ba wasu mata ji akwai wani abu da yan statistics suke cewa ko absolute and menene a statistics za ga to idan Allah madaukakin sarki ya zo shi wato auna mutane zai iya yiwa mai miliyan ɗaya yanzu ya zo ya bada mai miliyan ɗaya ya bada dubu ɗari sannan mai naira ɗari ya fi lada ne da rigi saboda shi wannan mai naira ɗarin da ya biyo bayan da naira ɗari watakila ɗari uku ce da shi kawai sai ɗauki naira ɗari sai wayar wani oba nawa ke na wayar wani oba tiri shi ko wannan da ya wada miliyan da watakila miliyan goma ce da shi wani oba nawa ya bayar ai ko kadan ba ba za ku kwatanta su ba ko to kaga wannan ba za ka ce yanzu ba za ka ce masa da'atun wai ladan wannan mai naira ɗari da mai miliyan ɗaya ɗaya wani duk da cewa kuɗin wannan ya biyawa domin wata ina da shi ne mai miliyan goma nan miliyan goma nan maybe zai iya bada miliyan ɗari biyar ko ba haka bane wanda yake da ɗari uku ne zai iya jira naira ɗari ya baya domin ai ana gane ma'aunin mutum ne haka magabata suka ce cewa wanda idan wato baya iya bayarwa lokacin da bai da ba da yawa don suka yawa babu zai bayar ba domin shi dan zai rike bawa wahayi cewa an ka bayar za su kare a shaytanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil fahsha kuma illar mutane da ba sa fahimta wallahi duk mai bayarwa za ku ga baya zama babu dalili shine saboda wato dalilin ka wani zai samu to Allah zai halaka ba sai sai ka samu wani zai samu kai mai kyauta ne to sai Allah ya tafi kudu ba ya bara ibu bi kullum za su hadisin bukari sai ya zako ya ce Allahumma ahdi mufiqan khalafan duk mai ciyarwa mai bayar da kyauta mai yi sadaka mai kaza Allah ka bayar masa wa yaqulu al-akhar Allahumma ahdi mufiqan khalafan sai kuma malaika yana duk maroci Allah ka hada shi da Allah ya ki ba da naira goma amma yana fita motar ta ce ta dubu hamsin kuma wallahi sai ya biya talafan kenan shi ne asarar wataƙila da ya zo ya iya ba da kyauta sai Allah ya tsare masa shi za ka da ana cewa Allah ya sa albarka in ka samu kuɗi sai ka ce Allah ya sa albarka albarka shi ne Allah ya tsare ma duk matsaloli sai ga naira ɗari biyun ka ta daɗe amma mai dubu goma kuma ta ƙare to shi ne albarka dubu goma sai da shi amma ta kare wataƙila yanzu kai yake jira ba an yi ruwa ana kwaɗayi ka je musu gidan naira ba dubu goma na tana ina babu to albarka ce to saboda haka shine annabi alaihi salatu wasalam yake gaya mana anan cewa fa idza amantukum bi amri fatu minhu mastada'tum wa idza nahaytukum an shay'in fad'uhu ina hana ku wani abu duk wani kawai kaga shi kuma ba a ce mastada'tum ba kawai ka hadu annabi ya ce kar ai kaza to kar kai sai ka zauna lafiya domin wannan abun za a gaba ya cikin wajibi ko mustahabi ko halal ba baya ciki kawai kar kai wannan hadisi shi ma wato muslim ya rawaita shi imam muslim da imam nasai wa ali bin umar radiyallahu anhu ma qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniya al-islam ala khams an gina musulunci akan abubuwa biyar shahadati an la ilaha illallah sai da babu an bauta da tantanta sai Allah wa anna muhammadar rasulullah lillahi anna muhammad manzon Allah ne wa iqami salati da da sallah wa ita'i zakati da bada zakka wa hajjil baiti da ziyartar ɗakin Allah wasiyar ramadan da azumin ramadan su ne wajibi za ka akwai waɗanda sun haɗa dukiya da gangan jiki da harshe abubuwa uku ne dama harshe dukiya gangan jiki akwai wanda ya haɗa biyu uku akwai wanda biyu ko kamar kalmar shahada guda nawa take bukata a wannan uku kawai furtawa aikin hajji ba na guda biyu dole da wani jiki da dukiya ko jiki dukiya a ta cika wannan guda biyu sallah ba wanne sallah take bukata wanne da wanne jiki da harbi kaga za ka zo kai aiwuwan aikata aiko zaka ba to kowanne haka ba lauyi suke karkata su hajji uku ya hada hada furci guda uku ne aikin hajji to haka sun ka ɗauke su kowanne daki daki haka malamai irin su kwararrun malamai irin su imamu su idi da su malam usaimin ta ga suka zo bayani har suna ga kakkata masu haka da malamin shankidi to shi ne malam yake cewa wasiyam ramadan wa ni bin abbas qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hadihi umratun istamta'na biha Aula da abbas yace annabi yake wannan umara ce da muka ji daɗi da ita amma lam yakun inda wal hadi me yasa ake cewa wato tamattu saboda da kaje kai aikin haji kana zuwa kai da kai umara ba wanda zai tamattu kana yin umara to za ka zo kuma ka cire kaya daga lokacin in dai kai aski to ka fita daga harka umara ka sauke umara kamar yanzu ma amma da duk wanda kuka ga ya tafi yanzu in tamattu zai yana zuwa a ranar da ya je ɗauko daga miƙatin da ya je umara awa uku ko uku da wani abu misali dan da kaga sai mutum ya ta cewa aka zo ka ce umara ni a iya karatun da nake yi a littafi shine umara gaba ɗaya da wata ba minti talatin ba ashe abun ya fa haka kuma laliba ya linka domin kai katar da cinkoso na tawafi kawai sai kai awa ɗaya kana tawafi idan ka kai da wuri shi ne ka shiga cikin cinkoso haka ana matse ka ana tunkuɗe ka gaba ɗaya ka jike wani idan maka wasa ba ma kafin ka fito abubuwan ka ya cire ko wulan ka ta baki ko takalmin ka ya ce na ba takalmi tunda tayin sun su baya ɗaukar rana da sumuntin su ba rana duk zafin rana shi baya ɗaukar rana to saboda haka kana kewayawa in a wannan ne to za ka ce duk asatin mutum kake kayi wanki talatin da biyar zuwa talatin ka gama tsawon idan ko ba za ka shiga turmudu ba gefe za ka je to 45 zuwa sama za ka yi in dai ta gefe domin faɗin ka ƙara faɗa da gurin sai zantu kafin ka kewaye kuma kai guda bakwai sai ka ɗauki san awa ɗaya sannan ka tafi ilal maka ka je kuma ka yi safa da marwa ita ba alal akalli da ka ɗauki awa uku tir ka dawo kuma ka dawo da ranar ba za ka boru ba bacci za ka yi ta yi to saboda haka amma idan babu cinkoso kam mintuna za su in dai ba mutane za ka iya yin tawafi a minti goma sha biyar wanda zai wahala wanda lokaci ne za ka je ba mutane idan ka sake ka tafi lokacin aikin hajji ma sai dai watakila kai sai har a gaba ba maybe ko kusa da makamin ibrahim ba za ka ganka a gurin ba saboda jama'a ko kuma goma karshe na ramadan a wannan lokacin to lokaci ne da kai abin da ka gani kawai to sai yake cewa annabi alaihi salatu wasallam yace istamta'ana to jin dadi a nan tare kana yin aski duk abin da aka haramta ba mahzuratul irad yanzu zaka yi an haramta ba ina da wanda yake da dindindin na haramu ba kaga ai a wannan lokacin da mutum ya shiga harama da aikin haji ba yanke barci ba ta tarare ba ta zuwa da iyali ba neman aure ba zai nema wa wani ba ba za a nema ba ba ko to yanzu ya halatta yi su nake ne sai shiga wadda ba zai ƙara yi wato shiga wannan yanayin na haramcin waɗannan abubuwan ba har sai ranar takwas ga wata yanzu duk sun shiga harkokinsu mahajjata sun yi umara sun shiga harkokinsu kowa yana ta harkarsa zai koma ya shiga aikin hajji ne daga ranar tarwiya ranar takwas ga wata shi kenan kuma daga nan ya ƙara shiga wannan haramcin abubuwan da aka haramta har sai sha biyu ga wata ramadan ko sha uku in yayi ta'khir ta'khir shi kenan kuma daga nan ya ƙara komawa ya normal kuma to shine istamta'ana biha faman lam yakun indahu al-hadid duk wanda ya koro hadiyarsa ba domin kun san wanda zai tamattu'i zai yanka tamattu'i da kirani to sai ya yanka wanda za mu zo nan gaban mu jiya ya abun yake to akwai yanka a kansa wannan za ku ga ana daga cikin guzurin ma da ta ake kira wannan kuɗin rago ko kuɗin in yana so ya yi da rakumi ko saniya sai ya faɗa da da yake saboda haka za a cire wannan kudin to sai yace duk wanda bai da hadaya bari illa illa kullahu to shi cikin aikin hajjin sa gaba daya anan wanda zubar aikin hajji kenan Ibrahim Ibrahim domin shi gaba daya bai da hadaya dama mai Ibrahim baya kuyanka ba shi baya koro hadaya mai kirani da tamattu yuzu ne za mu ji a hankali insha Allah ta'ala yudai fa inna al-umra taqad dakhalat bil hajj domin umara ta shiga aikin hajji ila yawmil qiyama har zuwa ranar al-qiyama zamu zo mu ji wato wani irin aikin hajji ai jamto ana ta sabani walidiya ta zafi ifradi hanabila suka rabu tawaddudi da sauran ne yasa kuma aikin hajji dai annabi yayi zamu zo mu ji a karatun wa al-sabi'i bil ma'bad قال اتيت عمر رضي الله عنه فقلت يا امير المؤمنين نادي قلت سيدنا عمر جنت يا امير المؤمنين اني اسلمت لا مسلمت واني وجدت الحج والعمره مكتوبين علي sai na samu cewa aikin hajji da umara wajibi ne a kaina ba halin su bihi ba nan da nan sai na shiga cikin su kawai na kulla niyya da yin aikin hajji da umara fa kala sai sai na umar yace hudita li sunnati nabi ai ku an shiryar da kai da sunna annabinka har ka shiga wannan Allah ya ji yadda kai da sunna annabinsa to wannan mun ji wannan dalili malai yace hajji sabi wal abdi aikin hajjin ba a yaro karami da bawa me matsayin aikin hajjin karamin yaro za ka ga yara ana ta tafiya da wani ba a hannu yake wani ma jariri ne mai buge kara da yau kai wani ma bai kai shekarar ba wani kuma shekarar da biyu amma an sa wa kaya irin nan mahajjata an riko shi a hannu wani kuma yana tafiya haka ake tafiya da shi a shiga turbutu zuwa amma sai ke ta kuka domin wasu za ga da yaran wani zai ce ya shiga cikin jama'a cikin tunkozo mai kwan ya gefe wasu masu dabara za ga sai su gefe kawai su rika jan yaransa haka wani yaran har a gama kuka yi Allah sai ka tausaya wani rana wani zafi ne zai sa karamin yaro ne to ya ne ya yi haka amma za su ta kewayawa ne to me matsayin aikin hajjin karamin yaro da aka tafi da kana karami aka je maka da kai me matsayin aikin hajjin ka ka girma yanzu ka zama biloriya shine za a faɗa la yajibu al-hajju ala sabi sai ba ne ba wajibi bane karamin yaro aikin hajji bayan shi ba wani majnun da mara hankali ba wajibi bane ya yi aikin haji dan na ga wani ya samu tabo hankali sai kuma a ce ba a biya ba aikin haji a je ta tafi da shi ko umara ko wai za a je addu'a za a tafi to eh an yadda an tafi da shi aikin haji amma me matsayin aikin hajin sa sai sai warki bayan an yi masa wannan sai warki me matsayin da shi ne zamu bi kauli sallallahu alaihi wasallam saboda fada annabi rufi alqalam wa an talata an dauke alqalami ne kan mutum uku adil majnuni hatta ya tika an dauke alqalami da kan mara hankali har ya warki duk abin da zai yi na aikin lada babu shi kenan ko duk abin da zai na wajibi babu shi domin me yasa ba alqalami a kansa wa anil naimi haka nan mara lafiya mai bacci hatta ya sai kira hatta ya farka wanda yake bacci jima wato babu alƙalami a kansa wa anil sabi hatta ya hkani haka karamin yaro har sai yayi mafarki saboda haka sai ya fara mafarki in ba mafarki ba ba wata alama ta fito wata gashin baki ko gemu ko gashin mara ko gashin hammata wannan ya balaga ko shekara ta biyar wala yajibu ala al-abd saboda haka aikin haji ba wajibi bane akan bawa ya annahu ghairu mustani'i domin daga cikin wato malam faqihi domin ai gwamnati da ba ake doka ta tunowa ya faɗa abubuwa biyar ko to sai ya dauko ma yace gairu mustadi'i bai da iko ne yake gani bi khaybati sayyidi shi bawa bai da iko saboda ya ga kansa da yiwa ubangidansa aiki sai abin da aka ce ba wataƙila ya cika sharaɗai hudu amma na biyar din ya gagara menene shi yanzu ba ba shi da abin da ya yi sai ya abin da aka ce wa idza hajja sabiyu aw ila abdu amma ku sani idan karamin yaro ya yakin haji ko bawa sa'a hajihu ba ake hajin ya inganta in suka yayi wala yujzi'u ma anil fariidati sai dai wannan bai dauke musu farillar da Allah ya zo a musu ba bai dauke musu ba an gane ibara ko yawa idan balaga sabiyu idan yaro ya balaga to yanzu kuma aikin haji bana kansa wanda da yana yaro ba a yi wannan kuma ba alkalari bai hau kansa ba au urfi kala abdu ko bawa sai aka yanka shi bayan aikin an yi aikin haji ne sai yanzu aka yi aikin haji da hijirin da ubangidansa sai kuma yanzu aka yanka shi to sai yanzu zai yi aikin haji da can ba aikin haji ya yi na farilla ba ta mustahabi ya yi domin ladan za mu zo mu ji ladan waye ba yaro karamin yaro da yi ladan waye yanzu za mu ji yanzu za mu ji amsa bawa idan ya aikin haji da uban gidan zai da wuri idan za ga shine abin tambaya waɗanda ake diba mutanen mustafi aikatau idan iyayen gidan su lasa ba aikin haji a tafi da su ladan ladan waye don haka ake yin da za ta iya zuwa aikatau shekara ta goma tana aiki a maka amma ba taɓa zuwa umara ko hajji ba me yasa domin wanda take wa aiki bai je ba ba ta zata ba ta da iko to bara mu ji to shine yace an ibn abbas anna mar'atan rafa'at ila nabi sallallahu alaihi wasallam sabiya abdullahi da abbas yace wata ba ta ana cikin dawabi sai ta dago dan ta sama kaga yana nuna ana zuwa da yara yi ta ba za ka ce kar su je da zuwa sai dai kawai yaro zai jawo ya kai ma za ka ji a jikinka domin ɗaukan yaron da jigila da shi ana wannan kewayen ba ƙaramar wahala ba ba ƙarama ba to sai ce sai ta ɗago ɗan ta faƙalar ta ce alihaza hajjun ya rasulallah aikin hajji ya hau wannan yaron ji ma dole ne sai ai ƙala na annabi ya ce kwarai ko ya hau shi amma walaki ajrun ladan naki shi kenan kaga a ce ba banza ba za ta ta wannan digila ladan da ne Allah ba kuwa waru daga ibnu abbas kale yake kale nabi sallallahu alaihi wasallam ayyuma sabiil hajja dukkan mun yaran da yi aikin haji thumma balaga sannan sai balaga daga baya fa alayhi hajjatun ukra to sai ya sake wani aikin haji wa ayyuma abdu duk bawan da shi ma hajja yayi aikin hajji sun ma'udika sannan aka yanta shi fa alayya hajjatul ukhra sai ya kuma wani aikin hajji daban gaba ta ƙarshe da za mu tsaya a kai ma hiya istida'a to me istida'a ne iko al istida'a ku ta tahaqqaqu bi siha iko da Allah yake ni bani istida'a ilayhi sabilan sai ce tana tabbatuwa ne da ni bi sihhati ta hanyar samun lafiya sai mutum lafiyayye ne wa milku ma yakfihi da kuma mallakar abin da zai ishe shi li zahabihi saboda mai tafiyar ta maka wa iyalihi da dawowarsa kuma inna alaina iyabahum ko am bai ta ba iyabahum din ta farko ne wa qaya inna ilaina iyabahum kuma inna alaina kitabu iyabahum ya ali ay ruju'ahu dawowarsu an gane ko to sai ce li zahabihi wa iyalihi mutum baya samun ikon zuwa maka sai yana da kudin zuwa da dawowa a to a nan za a gane mutumin da zai zo ya ce ba ya to duk wanda ya taba zuwa aiki haji ko mara zai gani sai ga kawai ɗan pakistan da matarsa sun zo sun cewa wallahi ba su da guzuri gashi kuma sun yi ba za a gane ba ba wuce ne kawai yake bara ba sai kaje maka za ga wanda suka fi kowa bara yan pakistan da yan bangladesh sun fi kowa bara dan ba kai wasa ba idan sabon zuwa ne kai duk guzurin ka je ka ba su dan za ka tausaya daga mutum da tijo da gemun da tikace ya zo da matar da labiyayya sun zo ya ce wa shi wallahi ko ko abu ba su ba da tausayi to idan ka biyo musu gaba ɗaya guzurin ka ya kare kai za ka koma ibnu tabi Allah sai ka koma ibnu tabi dan ka haɗu da ɗan duniya ba wani zai zo yana zuwa idan ya zo ya ce ma yunwa yake yi ka ce ma baka fito da kuɗi ba a cikin kunduk ya zame ka da ba ko a maɗaɗin kai maɗa'am zai gurin abincin ya zo ya same ka kai ka biyo fam da rutsin ka dan ka ci katuwar kaza a ciki ga lemo ga laban sai ya gaya ma wannan zai tausayi ya kama ka ce kai baka fito da kuɗi ba amma ke zo ku ci in ka haɗu da ɗan duniya zai zungiya ya ɗauki kaza sai ya ɗauko ne da a cikin jakarta sai ya sa tsalle ya zauna ku cinye abincin wallahi kazan zai ɗauke Allah ya ɗauke sau tsawon gadara sai ya sa ta a ko wani ya zo ka taimar abincin ma ce mai yi maka ya gaya ba shi ya mata kana akwai ba Allah da yake gaya mun yace wallahi da wani yazo yace masa shi ba bai fito da kuɗi ba sai yace to da Allah ya baki aran waya sai zai kira har sun kira ta ji hankali ne a baka kira shi da ga ana goyi tsaye goyi wannan wani mutum saboda yanzu kuɗin ka zai kare a mun ji dai a ce ba ɗari uku misali to zo da haka ko fatakar kuma zo da haka kawai sai yace mai sai yace to Allah ya baki aran waya wani ba zai kyale shi ba dai ba shi waya kawai ya zaro ta kaja a cikin da kasa ya rika kiran layi ga yi kira wannan layi ya gama sai kira wannan yace yana zaune da kallon sa da ya gaji kawai sai fuzge wayar sa sai kaza ya tafi yana bari to wallahi zaka gabbara ko wani zai bara lafiyayya to irin wani kaga wannan shi kansa ai orientation ne kamata yi in za ka tafi wani ka samu wani tsohon hannu ya gaya ba don wallahi in ba haka waje kudin ka ya kare saboda za ka ji hankalin ka zai tashi ka rika jin wani ya zo roƙe ka ka ke waje zai ka ga kamar kai wa Allah ne a wannan gurin mutum ya roƙe ka kuɗi ibnu sabil gaji kaza kaza a fi kawai ji sana'a ta kenan kawai ya tara su ta yawo kuma sun fi san yan Najeriya don zai zo yake da Allah ayi from Najeriya haka zai gaya ba in ya ranka baki kawai ya ji daɗi zai fara ba turanci ai kaza kaza kaza kaza ka ganni nan mun ciwo da mata ta tana sai kana kallon ku kuwa dai za ke wara kai Allah ya zaune Allah ya rufa shi to irin wayna huwa kaga waye ke ka zo ba ka da guziri to a yakin hajji bai hauka ba umara da ba ta hauka ba wace ka tawo ba guziri a ba ta kama ka ba to shi ne annabi ya gaya mana amma da yake gaya mana ne yake cewa fadila na na hajji sai ka samu sabulus akan bukatar ka rara shine fadila rara an hajji akan bukatar sa wa hajati man talzamuhu nafaqatu la hawla wala quwwata illa da bukatar wanda duk ciyarwar ta ta hukanka duk sai ka gama da su zaka tafi ba a yadda ka tafi aikin hajji kaban gida da yunwa ba ba a yadda ba ba a yadda ka tafi umara kaban gida da yunwa ba ba a yadda ba in ma marowaci ne kai ka bada yana kuɗi a gida in za ka umara ko hajji in ba a so su shiga wani yanayi ba ka haji ba yana cikin istida'a duk wannan kaga ashe in babu wani babu guzuri aikin haji bai saba ka ba wani yazo ya biya ma aikin haji yanzu baka da guzuri sai ka ce a baka kudin ba ne zai kai ba a baka kudin don ba guzuri zaka bar iyalin ka suna wara ne bai kamata ba to shi ne yace wa bi amrin tariqi da kuma wato abubuwar hanya hanyar ana faɗa to da da lafiyar ka kashi da sauran sharadai ba amrin dare to aikin hajji bai hauka ba amma kiratu siha amma sharadi na lafiya kuwa fa da hadisi ibnu abbas saboda hadisi abdullahi na abbas anna maratan min kasam wata mata daga wato kasam قالت يا رسول الله ان ابي ادركته فريضه الله في الحج ما يبينا aikin haji wajen aikin farillan ubangiji na aikin haji ya kama shi amma kuma shekan kabiran ya tsuba ya manyanta la yastadi an yastawi ala rahila saboda tsaba tsuban sa ba zai iya zama akan rakumi ba sai ya fado fa khuddu anhu shin na yi mar aikin hajji lai masa kala sai annabi ce hujji anu ya da da muke masa aikin ke ji je ji wa wa amma bin kuma yakfi mallakar abin da zai ije shi da aka faɗa a baya fadila na ran hajjaci jadi akan bukatar sa wa hajjaci man jalzamu na waqatu da bukatar wanda wato fiye da shi ya haukanka sai ce bari kauli sallallahu alaihi wasallam saboda faɗa annabi cewa fadil mari isman ya iji mutum zunubi an yi gayya a manyan ko ya tozarta waɗanda ko wanda yake ciyarwa wanda kake cewa wajibin sa akan ka to zaka su babban dalili ke ka ka je shi da muke yawan fada ma'aikaci karshen wata yayi an zo an baka salari ka tafi sabuwar zanga ko wani kaji da kake ke bane idan ka je karka karka biyo wata a gurin da zaka ji wani yana shi da sun biyowa suna cewa kaza kaza ke ta mita karka yi wannan ka sai kayan abinci da niyyar Allah ya baka lada cewa aikin farilla kake dan lada to zaka samu lada amma idan kana yi dai kawai dan an takura ma ba lada kuma dole sai kai duk wanda ya dauko kayan abinci ya rike ji a zuciyarsa cewa aikin lada ya tafi to wallahi zai samu lada ne yawa domin aikin lada kake wa majratul amni gaba ta karshe sharadin aminci kuwa fa li anna ijabal haji ma adam zalika dararu domin mutum an zaka kiran aikin haji na wajibi tare da rashin ba adam zalika tare da rashin amzuwar hanya zarar cutarwa ne wa huwa manfiyun shar'a ita ko cutarwa aba korewa ce a shari'a la zarara wala zira duk abin da zai cutar da kai ba a zarra to wannan shine gaba da ya kamata mu tsaya awa ɗayan mu tattaka mun ma dan gota amma dai za mu tsaya a nan za mu tashi hajjul marad ne hukuncin aikin hajjin mace idan ka tafi ta kare ba mu harami ba ka za ki za mu ta saura Allah ya kai da jini zuwa saboda kasancewar satin dawa a wata kai na yi hajji ne mun ji za mu duke ta da a ba mu tunani har sai mun tafiya Allah ya sa mu kai wata gaba na lokacin hajji ne shi za mu tafiya sati da zuwa ma Allah ya kai mu ji za mu tafiya insha Allah ta'ala awwal ma kuma da yin da wannan wannan ga shi Allah ko da shi ya yi wannan gaba da muke biya wa ta aikin hajji Allah ka hore mana shi Allah ko shi da shi kai mu wannan kudi ne albarka Allah ko shi da shi da su da yake yawa da su ko kuma
Allah ya rubuta sarki ma da dan da da bakin hajji Allah ka dawo da su lafiya Allah ya wata ikon yin aikin hajji da dai muna ga wani da suna da kyawawa kasar ma Allah ya zo da da lafiya Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu yi kwakwunya Allah ya nuna mana kare kai ya kai ya ce ba mu yi kwakwunya matsaloli da ake ciki ya ubangiji Allah duk karfin masu ce da lafiya da lafiya mutane ba su kai da karfi ba kai da alkawari wa Allah ka mana magana